أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتم نوانا لتافي نتعبة القراء إذا مؤورا دقا إند مكوانا idan ba mu manta ba cewa dai muna yin magana ne akan fatahu makka za mu tashi kuma shafi na talatin da tara yadda shi Sheikh Yusuf Nabahani yake ta siffanta ɗauki ba daɗin da aka yi da kafuran makka kafin a samu damar cimma gaci zuwa ga buɗe makka gaba ɗaya kamar yadda baitin da muka kwana ce wala gatfi na ji'ihim sun masaddat rawiyatin ka annaha sadda'u su ma shi na sahabbai wala ga sai lallagi fi na ji'ihim a cikin jinin gudan zuciyar su kafaran makka sun masaddar sannan wannan mashin ya dawo rawiyatin ya sha jini ya koshi ka annahu sadda'u kamar ya je koramar sadda'u ne amma a baitocin ya ta siffanta mashin ne da maciji la na sakrun wa abgadal qaumi harban hina sa'ad duman wa salat dima'u lokacin da aka yi fatahu makka su abu safiyan su ne manya-manya a lokacin a makka su ake jin tsoro amma duk da haka sai da wannan yaƙi na fatahu makkan ya zamto an cimma abu safiyar ba yadda ya iya shi yasa ce maka lana sahrun farin dutse ya yi taushi amma ana nufin abu safiyan saboda shi abu safiyan da sunansa sahru ana kiransa sahru bin harbi mana fan dutse ɗan yaƙi saboda tsantsar jarintarsa shi yasa ake ce masa dutse to lana sakru dutse ma yayi taushi mana Abu Sufyan ma sai da yayi kauya wa abgadul qaum harban wa abgadul qaum shine mafi gabar mutane harban wajen yaƙi shine sa'at duma lokacin da gumaka suka munana wasalat dima'u jinanan kafirai ya zuba a lokacin Abu Sufyan ya sallama ya bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu adfal hamimi wa qalu min quraishin ubidatul khadra'u lokacin da aka yi fatahu makka mutanen makka suka ga tasu ta kare an shiga musu da rundunar yaki dubu goma wanda wannan sojoji da aka tafi musu da su dubu goma idan aka ce kama su ma za a yi gaba ɗaya a yanka su a dafa su wani ba zai ma samu naman ba. So da haka an cin musu ba yadda suka iya. Bayan kuma shekara da shekaru da suka yi suna abubuwa na rashin jin daɗi ga maki sallallahu alaihi wasallam. Amma saboda aminci, saboda tausayi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ke tambayar su maganin ta annifa ilun bikun. Me kuke tsammanin zan yi muku? A lokacin tasu ta ƙare ba yadda suka iya. sa'aluhu sai suka roki annabi sallallahu alaihi wasallam adafa alhamini soyayya irin ta zumunta suka ce ya rasulullahi dubi zumunci wa qalu suka ce ubidatul qadara'u an halakar da alqadara'u taron jama'a ko kuma shugabanni min quraishin na quraishawa suka ce ka taimaka mana ka dubi zumunci gashi manya-manyan mu duk an halakar da su shine sa'aluhu ya suka roke shi adafa alhamimi soyayya irin ta zumunta wa qalu suka ce ubidatil qadra'u an halakar da shugabanni min quraish na qurayshawa saboda haka suka ce ya musu afwa su abin da suke tsammanin zai yi musu afwa zai musu saboda shi afwa ya gada suka dai yaba da halayensa masu kyau fa afa anhum fa ba'u bisalmin wastahalat ha'un wara'un wa ba'u fa'afa anhum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu afuwa ya yafe musu lokacin da aka cin musu ba yadda suka iya wanda a lokacin da ya ga dama duk abin da yake so za a yi musu fa'afa anhum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu afuwa wa ba'u sai suka dawo bisalmin da zaman lafiya shi ma wanda yake da bugun na gida gyara ba silmin ba salmin sun din fataha ne a sama ba silmin ba salmin saboda a gyara sunna a masa fataha a sama ne wasu ne. Faba'u ya suka dawo bisalmin da zaman lafiya da aminci, wasta halat ha'un ha'i wara'un da rawa ba'u da ba wasta halat sai ta juya. ma'ana abin da ake ha'un wara'un wa ba'u shine harbu harbu shi yasa ce maka ha'un wara'un wa ba'u da ha da ra da ba wasta hala sai ta juya ma'ana sai aka daina yaki kenan aka janye aka yi musu afuwa qawwamathum narul waga fastaqamu rubba kayyin sahhat bihi al-arja'u wani zai ce to ya aka kuma aka yaƙe su ai da aka je da wannan taron jama'ar ai da ba sai ma an taɓa wasu daga cikinsu ba ko kuma wani zai ce a'a to ya aka yi suka ƙi yin imani sai da aka yaƙe su shi to zai kawo maka daman ya saba yi maka terminology ya rika yi maka tauriya yana maka bayani to yanzu zai zo maka da tauriya na makera ma'ana zai amfani da terminology na makera qawwamathum narul waga narul waga wutar yaki qawwamathum ita ce ta miƙar da mutanen makka kaga idan abu mai tauri ne kaga an ce nan sakrun an kira wannan da dutse to kaga irin su duwatsu irin su karafuna abubuwan da suke masu ƙarfi sosai kaga ana su in suka malkwaɗe idan ana so a daidaita su a miƙar da su to sai an sa musu wuta to shi yasa ya ce maka narul waga wutar yaki kawwamatum ita ce ka mikar da su kamar da ake sa karfe a wuta yayi ja a dauko shi a dake shi ya mike daidai to na wutar yaki ne ta daidaita mutanen makka fastaqamu sai ga su kuma sun daidaita da suka ji duka da wutar yaki sai ce rubba kayyin ai da yawa lala al arja'u dabba mai ciwo sahat take warkewa bihi da wannan lalas din da yawan aka samu dabba mai ciwo, ciwo wani irin ciwo ya kama dabba, akwai abin da ake mata na lalafai, a sa ƙarfe a wuta sai ya yi ja sai a ɗauko sai a tsotsana a kan wannan gurin da yake ciwo ɗin. To da yawa cututtukan da sai da wuta ake fitar da waɗannan cututtukan. Mutane ma akwai wanda ake musu lalas, akwai cutar da in tana damun mutane, in tana damun mutum, akai akai abin yake akwai wanda suke ake gwanayen lalas. karfe za a sa a wuta in yayi sha in aka dauko aka dora a wannan gurin shikenan sai wannan gurin ya warke da wannan gurin ya sace shikenan sai ya warke saboda haka su mutanen Makka da suka kiyin imani to da aka sa wutar yaki sai gashi an daidaita su yasa ce rubba kayyi da yawa lalas arja'u gurguwa ko mai ingishi ko dabba mara lafiya sahat take samun lafiya bihi da wannan lalas din ولقد كررت الدواجيت إذ أو ما إليها كأنه كأنها أكلاء lokacin da aka yi fatahu makka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu jikin ɗakin ka'aba gunki mai sunan gunki 360 ne gumaka 360 ne a cikin ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rinka rushe waɗannan gumaka kamar ka tambayi shakki yusuf na bahani shin shi ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gatari ya ɗauka irin yadda annabi Ibrahim ya yi, da ya ce, Watan layi laki don na asina makon ba da an tuwallo midgiri, faja alahum ji zazanin lakabiran lahum la'allahum ya Shin yadda annabi Ibrahim ya yi, ya ɗauki goma, ya ɗauki gatari ya sassara su shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya yi lokacin da aka ci makka da yaƙi ga gumaka kuma ɗari uku da sittin a jikin Ka'aba. Sai Yusuf na bahan ya ce, To ka saurara ka yadda aka rushe su. walaƙad karratat ɗawagitu haƙiƙa a ɗawagitu waɗannan gumaka karrat sun faɗi iz auma ilaiha lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya nuna su ka annaha uqala'u kai ka ce masu hankali ne wannan gumakan da aka zo gaba ɗaya na jikin Ka'aba ba wani gunkin da aka sa ice aka sare shi sanda wannan gatari aka sare shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ya zo mika sanda yake yi duk gunkin da ya nuna da sanda da ke hannunsa idan ya ce wa kul ja al haqqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuka shikenan sai kaga gunki ya kama rukukuku ya fado kif ya rufe duk gumakan nan haka sai aka sai aka rusa su haka ba gunkin da aka sara gunkin karshe ne aka ce wanda suka sashi a jikin Ka'aba suka walde shi da karfi yake kan Ka'aba sayyidina Ali ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya daga sayyidina ali sayyidina ali ya je ya ciro wannan gunkin amma duk sauran gumakan duk wanda aka nuna shi da sanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce qul ja'a al-haqqu wa haqa al-batil inna al-batila kana zahuqa sai gunki kawai ya fadi shine wala qad karrata dawaqitu haqiqa gumaka sun fadi jam'i ne na ɗagutu sai a ce addawagit su ne jam'in su iz auma ilaiha lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya nuna su ka annaha uqala kai ka ce waɗannan gumakan masu hankali ne zala izul izza wa lam yabqalil asnami min sakin bidahi itisa'u zala izul uzza girma da dugunkin uzza yake da shi ya kau saboda uzza tana daga cikin manya-manyan gumaka masu girma da daraja a lokacin a makka bayan an gama an gama fatahu makka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tura Khalid bin Walid yace ya je rushe gunkin uzza Khalid bin Walid ya je rushe Uzza gunkin Manata shi kuma gunkin Manata kuma aka tura Sa'ad bin Abi Waqqas shi ma yake tura ce kai kuma ka je ka rushe Manata sai gunkin Suwa'u shi kuma aka tura Amr bin al-As aka tura Amr bin al-As ya je ya je rushe shi saboda haka lokacin da aka yi fatahu Makka aka rusa waɗannan gumakan zala izzul uzza girman da da gunkin uzza yake da shi ya kau walam yabqa lil asnami walam yabqa ba abin da ya saura itiza'u dangantawa lil asnami ga wani gunki min saki lil bidahi daga mazauna makka abin da ake nufi da al itiza'u shine dangantawa a ce abdul uzza ko abdul manata sai a kira sunan mutum a ce bawan wanci bawan gunkiwa ne abdul izza ko abdul manata to shi yasa ce maka zalu izzul uzza girman uzza ya kau walam yabqa bai saura ba itiza'u dangantawa lil asnami ga wani gunki min sakinil bidahi daga mazauna makka daga nan ba sake sa sunan wani mutum an ce bawan gunki kaza ba sai da irinsa abdullahi abdurrahman tun daga lokacin ba taɓa sa ba sake sa suna Abdul Uzza ba ba sake sa Abdumanata ba ba taɓa sa ba sake sa Abdusuwa'i ba shine abin da yake nufi shine zala izzul uzza girma na gunkin uzza sai ya ko walam yabqa i'tiza'u ba sake samun dangantuwa ba lil asnani ga wani gunki min sakinil bidahi daga mazauna makka min sakin libidai daga mazauna makka law aradan nabiyyu salat dima'un min quraishin ka annaha da ama'u law aradan nabiyyu lokacin da aka yi fatahu makka mutanen da suka yi ta cutar da musulunci kuma sai ga su kuma yanzu an kama su a hannu wanda ko cewa aka yi a yanka su gaba ɗaya a dafa naman su wani ba zai samu naman ba kuma gashi an kama su a hannu to law aradan nabiyyu da annabi ya so ya so salat dima' da sai a zubar dima'u sai a zubar da jinin su gaba daya sai a ce duk a yanka su min quraishi na qurayshawa ka annaha da ama'u sai makka ta kasance kamar kogi na jini shine ka annaha da ama'u sai ta kasance kamar kogin jini law arada ishtafa kama sha alakin ma lahu fi suwahu da hashtifa'u law arada law arada tafa da annabi ya so ya huce abinda bahaushe ke cewa huce haushi mutum ne shekara da shekaru ku kalla tun daga aiko annabta sai da aka wajen shekara goma sha aka bar makka mutanen da suka kusan shekara ashirin suna cutar da shi sai gashi an kama su a hannu kaga mu a yanzu a irin tamu zuciyar ma ko cutarwar wuni ɗaya mutum ya maka rana ɗaya je gidan kai kunduma maka sata aka kama shi sai ka ce kai baka jin tausayin barawo ko ba haka ake sarki to su kusan shekara ashirin suka suna cutar da musulunci sai gashi rana ɗaya an kama su a hannu shi yasa ce lau arada tafa da annabi ya so ya huce kama sha'a kamar yadda ya so to da duk abin da ya so da yi malahu sai dai fa yadda al'amarin annabi yake malahu malahu ishtifa'u annabi baya hucewa fisuwa hudaha cikin wani shiryar al'umma in kana so annabi ya huce to ka musulunta shine malahu ishtifa'u babu wata hucewa ga annabi ya ce ya huce ya yafe ma abin da ya kai hankalinsa ya kwanta fi siwa hudaha a cikin wani shiryar halitta duk wanda ya wata tsiya ko mun tsiyar da yayi so ake kawai ya ce ya musulunta da ya musulunta shikenan ba wai ana burin sai an kashe shi bane qad tagaba an kulle ma kana la riha fi atbihim wala ima'u qad tagaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai rinsa idan su idan sa an kulli ma kana ga dukkan abin da ya faru la tasriha fi atbihim la tasriha bai bayyanar ba fi atbihim a cikin munanawa mutanen makka wala ima'u kai ko nuni bai musu ba lokacin da suka ce sun tuba bai ce to ai daman na gaya muku ba ai ku kuka min kaza ku kuka min kaza shi ne kada ta gaza sai annabi ya rinsa ido an kulli ma kana akan duk abin da ya faru la tasriha bai bayyana ba fi atbihin a cikin aibata su wala ima'u kai ko nuna ma ransa ya baci dai ba kawai yace izhabu antum tulaqa kullu amwalihim ganaimu aqa ha ilaihim wa kulluhum utaqaw kullu amwalihim dukkanin dukiyoyinsu ganaimu sun zama ganima ce ta musulmi saboda sun yi ta cutar al'ummar musulmi kuma gashi yanzu an kama su a adaha ilaihim amma sai Allah ya ba su dukiyar su gaba daya wa kulluhum dukkanin su utaqa'u suka zanto yantattu diya yanta su qala wal kullu fi yadayhi usara duna taqayyidin antum mutlaqa'u qala sai annabi sallallahu alaihi yace antum mutlaqa'u ku yantattu ne na sallame ku kowa ya kama gabansa duna ta ƙayidin kuma ba tare da an sa masa wani sharaɗi ba a'a ba wai gobe kar ka sake ba shine duna ta ƙayidin babu wani sharaɗi kawai yace ya sallame su wal kullu kuma a lokacin da ya musu haka ba wal kullu kowanne daga cikin su usara ribatacce ne fiye dai a hannunsa wanda da ya ce a yanka shi ta kira dan ne a yanka zalikal hilmu zalikal afu zakal fadlu zakal ifdalu zakal sakha'u zalikal hilmu wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ake kira alhilmu shi ake cewa haƙuri da juriya zakal afu to irin wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam shine ake nufi da afwa zakal fadlu wannan shi ake nufi fifiko zakal ifdalu wannan shine al ifdalu yiwa al'umma afwa zaka sahau wannan shine kyauta fastahalat mahasinan sayyi'atul qaumi hatta ka annahum ma asau sayyu'atul qaumi munanan laifuka na waɗannan mutane fastahalat sai ta koma mahasinan abubuwa masu kyau hatta har kai ka ce ka annahum ma asau kamar ba su taɓa yi wa annabi laifi ba wanda la an qulubihim kulli gaimin min dalalin wa zalatul gamma'u wanjala kullu gaimin dukkanin wani girgije min dalalin na bata an kulubihim da ke kan zukatansu wanjala sai ya yaye wa zalatul gamma'u duk wani bakin ciki ya kau ƙarshe da suka ga an musu haka duk suka ba kuma suka yi ta musulunta suka dawo suka yi ta musulunta wanda da a lokacin an kashe su shikenan sai su tafi jahannama amma saboda tsabar ganin karamci na annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi suka yi ta musulunta sun masaru lahu waliddini min ba'duhumun nasiruna wan nusaha'u su fo waɗannan mutanen da suka yi waɗannan abubuwa na rashin jin daɗi kuma aka yi musu afuwa sun masaru sannan sai suka zama lahu ga annabi annasiruna su masu taimako ne liddini da addini wannu saha'u kuma suka zamto masu nasiha su ma malamai ne suna taiwa mutane wa'azi suna ta da'awa a zo a shiga musulunci min ba'adu bayan duk waɗannan abubuwan da suka yi na ta'addanci fasalil urba wala ajima wanna sajami amhum bihim ulama'u yace fasalil urba kaje ka tambayi larabawa saboda haka kar kai saji an ce mutanen makka sun yi laifi iri kaza sun yi laifi iri kaza kuma an musu afuwa iri kaza kace zaka zage su a'a sai ce fasalil urba kai dan uwa kaje ka tambayi larabawa wal ajima ka tambayi ajamawa sune mutanen farisa da mutanen rum sune turawa wannan sa jami'an yace ka je ka tambayi mutane ma gaba daya fahum bihim ulama fahum su mutanen ulama sun sani bihim waye sahabban annabi su waɗannan mutanen da kaji an ce sun yi waɗannan abubuwan ka je ka tambayi kuma me suka yi musulunci daga baya shine abin da yake gaya maka wai saboda kar ka ji wani abu a zuciyarka ne ka ce ka wannan sun yi abubuwa ya ce a ka je ka tambayi mutane gaba ɗaya ka ji su ɗin su waye kowa ya san me suka yi musulunci na alkhairi da ci gaba ayyunarin lil harbi shabbat wa ma kana lahum bil jihadi fiha sala'u har yanzu dai wannan fasalil urban nan tana aiki in ka zo fassara wannan baitin sai ka sake faɗa kai mai karatu fasalil urba ka je ka tambayi larabawa wal a'ajima ka tambayi ajamawa wan nasa jami'an ka tambayi mutane gaba ɗaya ayyu narin lil harbi wace iriyar wuta ce ta yaƙi shabbat da sahabban nan waɗannan mutanen makkan ƙuraishawan da aka yi musu afuwa daga baya suka suka zama masu taimakon addini ayyu narin lil harbi kai je kai tambaya wata iriyar wuta ce shabbat suka kunna ta yaƙi wanda fiha sala'u waɗanda wannan sahabban fiha sala'u sun yi ta jin zafin wannan wutar eh wa ma kana lahum fiha sala'u da abin da suka yi ta ji na zafin wuta ta yaƙi bil jihadi saboda jihadin da suka yi waɗannan mutanen da kaji an ce sun yi abu kaza sun yi abu kaza an yafe musu ka je ka tambaya kuma ka ji wata iri wani irin yaƙi ne ba su je ba sun je da daga baya sun yi ta yaƙi sun buɗe garuruwa da yawa ayyu fathin kana fi sharqi wal garbi wa ma bihi min quraish liwa'u shi ma nan wannan karatun zai sake aiki fasalil urba ka je ka tambayi larabawa wal a'ajima ka tambayi ajamawa wan nasa jami'an kai ka tambayi mutane ma gaba ɗaya ayyu fathin wani irin buɗi ne kad kana da ya kasance shi sharki a gabashin duniya wal garbi da yammacin duniya min quraishin daga wasu irin tutoci liwa'u min quraishin liwa'u da wasu irin tutoci da quraishawa suka suka rike wa ma fihi da abin da ke cikin sa ma'ana ka je kai tambaya ka ji mutanen da aka yi musu afuwa wasu garuruwa suka bude za ka sai a ce maka wuri kaza ma su suka kai musulunci wuri kaza ma su suka kai musulunci shi da ayyi fatihin wani irin yaƙi ne kana fi ayyi fatihin wani irin buɗi ne ga addinin musulunci kana da ya kasance fi sharki a gabashin duniya sun kai ilimi gabashin duniya wal garbi sun kai sun kai musulunci yammacin duniya wa ma fihi da abin da ya tabbata min quraishin na quraishawa liwa'u tutoci da suka daga na yaƙi wallahu ta'ala a'lam za mu kwana nan